أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحج الحج والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتومي وعتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقدادي فريد دهري على الإدلاك حتم العتماني أبو إسحاق على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد سدد الله خطانا في الظاهر والباطن يا رحمة الشيخ إهدريلنا بهذا المحضر ولتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله جاء مزيا كان كراتم أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم na saidi muhammad al-bakir musul kazim wanda waƙiyoyi suka gudana a kai mun kai ga nan to yau za mu shiga na guda biyu daga ciki ko kuma daga cikin sahabban manzala zai mun fara na usaid bin hudairi da ubad bin bishirin wanda amma yau za mu shiga na saida aisha radiyallahu ta'ala anha wa min zalika anna sayyidata aisha radiyallahu ta'ala anha qalat lamma aradu ghusl an-nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya koma ga Allah da aka zo za a wanke manzo Allah qalu sai sahabbai suka ce la nadari ba mu sani ba an jarridu fina kasan shine nan din ne a nujarid rasulullahi min siyadihi kama nujarid mautana am na gasilhu za mu na'am usaidu bin hudairin ne daga nan ne ok to wa min zalika ana usayyid bin hudairin wa ubad bin bishirin ubadu bin bushirin ne bishinun ne ba bushirin ta haddasa inda rasulullahi fi hajjatin sun yi maganganu a wajen manzala akan wata bukata Allahuma nasu hatta zahaba min al-layli sa'atan haddari ja fi lailatin shadidatul bardi wa dhulmati daren yana da tsananin duhu da sanyi sun yi hira wajen manzo Allah ثم خرجا من عند رسول الله ين ينقلبان أي إلى أهلهما sannan sai suka fita za su koma wajen za su koma gida wajen iyalansu wa biya da kullu wahid minhuma asa a hannun kowane ɗaya akwai sanda fa abat asa ahaduhuma lahuma hatta mashaya fi dawihim wato kowanne sandansa shi ya zama fitilan da yake haskaka hanya eh sandan da ya fito da shi daga wajen manzo Allah eh sai zama duhu ne kowa kuma gidansu daban-daban to kowa da ya tashi yana tafiya sandan ya ya kashe ki haska ta hanyar gidan kowa da suka zo suka rabu sai hasken ya rabu eh wannan ya tafi da nashi wannan ma ya tafi da nashi har cikin gida wanda ittiraqi at-tariqi bihima aba'at lil akhar asahu fama sha kullu wahidin minhu fi daw'i asahu hatta balaga ahli kowa haka ya tafi har wajen iyalansa da sandansa wato da hasken wa min dalika ana sayyidatu aisha radiyallahu anha shine kuma ruwayan sayyida aisha din lokacin da manzo Allah ya koma ga Allah sai ana magana la nazari an jari rasulullahi min siyadi kamar nujari mautana za mu cirewa manzo Allah kayansa ne kamar yadda in ɗaya mu ya mutu ake cire kayansa au daga siluwa alayhi siyabu ko za mu wanke shi ne tufansa na jikin shi falamma ikhtalafu da suka yi sabani alqallahu alaihim an sai Allah ya jefa musu bacci ga baki daya hatta ma minhum rajulun illa wazaqnahu fi sadri kowa ya yi bacci dai suma kallamuhum mukallam min nahiyatil bait la yadruna man huwa sai suka ji ana musu magana daga gefen gida amma ba san wa yake musu magana ba suna aka ce musu iksulun nabiyya wa alaihi siyamu wanke manzo Allah da tufansa a jikin shi faqamu sai suka tashi farsulu wa alaihi qamisa suka wanke manzo Allah da tufansa wanda suka wanke manzo Allah mutane hudu ne kowanne daga ciki akwai shakaran daga cikin bayansa akwai sayyidina Ali bin Abi Talib akwai Abbas bin Abdul Muttalib to su hudu ne dai wanda suka wanke manzo Allah da shakaran da sayyidina aliyu da abbas akwai daya wa'ada ya kamisa ya subbuna alma a fawqa alqamisi suna zuba ruwa a jikin akan tufan da ke jikinsa waye da lukunahu bil qamisi kuma suna cudawa da riga wakila aka ce lama tufiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah ya koma ga Allah wa aka zo fi tajhizihi aka zo za a yi wa manzo Allah sutura wa harajan nas mutane suka fita wa halal mawdi'a guri ya zama ba kowa qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce qala ali ibn abi talib ali ibn abi talib ya ce lamma wada'atuhu sallallahu alaihi wasallam ala al-muktasili lokacin da muka sanya manzo Allah a wajen wanka iza bihatifin sai muka ji murya min zawiyatul baiti daga gefen gida ya aliyu kai aliyu la taghsilu muhammadan kar ku wanke annabi muhammadu fa innahu qahirun mutahhar shi mai tsarki ne kuma abin tsarkakewa ne kala yace fa wa qafi qalbi min zalika shay'un sai wani abu ya fada cikin zuciyata a wannan lokacin wa qultu yana ce wailaka man anta kai waye kai tanka waye yake faɗan haka فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا من ذا الله ne hore mu da haka wa hadhihi sunnatihi kuma wannan sunnan annabi kenan wa idha bi hatifin akhara sai na sake jin murya ya hatifu yana murya bi ala sautihi da mafi daukakan murya fiye da na farko gassilhu ku wanke shi ya aliyu bayan al-hatif al-awwali hatifin farko kana shaytan shaytan ne hasadan hasada muhammadan sallallahu alaihi wasallam yana hasada ne wa manzo Allah dama an san shi an yada kula kabaruhu mugsilan kar a shigar da shi kabarin sa an wanke shi qala ali sai ali yace jazakallahu khairan nabiyun kenan Allah ya saka maka da alkhairi kada ahbaratni anna zalika iblisun faman anta an bani labari na farko iblis ne to nabiyun kai waye kala yace ana hadiru ni ne hadiru hadartul janazata muhammadin sallallahu alaihi wasallam na zo jana'izar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa min dalika anna amirul mu'minin umar bin al-khattab sai na umar bin al-khattab shi kuma abin da yazo kala ya sariyatu al-jabala fi hali khutbatin yawm al-jum'ati yayi magana wa sariya ya hau kan dutse shi yana madina shi yana sham yace ya hau kan dutse wannan wawo bil madina yana madina wa sariyatu bi sham shi kuma yana yana yana sariya yana sham shi yana madina yuqatil adu yana yakan abokanan gaba wa arada al adu an yakirahu abokanan gaban sai suka yi niyya su yi masa makirci wa yasbiqu ila al jabali su hau kan dutsen shi su tsare su sai aka ga masa shi ya hau kan dutsen فكشف الله الامر لامير المؤمنين سي الله ya budawa amir almu'minin sayyidina umar fanadahu sai kira shi basani sariyatun nida sariya sai ji kiran sayyidina umar wa arafa annahu sauta umara kuma ya san wannan muryar sayyidina umar ne dan fattakhadha iddata lil amri sai tattalin abinda aka hore shi fantasara bi fadlillahi kuma ya samu nasara ذكره الحافظ بن حجر وابن كثير cikin cikin littattafansu ومن ذلك حديث الغار akwai hadisi na alghar na kogon dutse alladhi qala anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan manzo Allah yayi bayani akan sa in talaka salasa rahadin min man kana qablakum wannan shine ya rudi wasu akan cewa tawassuli da aiki ba tawassuli da annabi ba kai tawassuli da aikinka wannan hadisin ne eh to amma zaka ji za ku ji shi yanda yake kuma za ku ga tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da tawassuli da mujarradin zatin manzo Allah kuma yanda yake kai dan manzo Allah ka roki Allah dan manzo Allah Allah yayi abu ko ka roki Allah dan wanda yake kusa da annabi Allah yayi abu yawa duk akwai shi to sai suka ɗauka a kawar da na annabin su suna ganin baya amfani sai dai kai tawassuli da aikinka wannan hadisin ne shi za mu shiga yanzu salasu raɗin mutane uku ne mimman kana qablakum wanda suke gaban ku fa awahu mubita ila al-gari fa dakhaluhu to abu ne ya ja su zuwa kwana zuwa karkashin dutse sai suka shiga karkashin dutsen fanhadarat as-saharat min al-jabal sai wani dutse kuma daga sama ya zo toshe kofar da suka shiga fasaddat alaihim al-ghar ya toshe kofar faqalu suka ce innahu lamarin yanda yake wallahi la yanjikum illa anta da ullaha bisali a amalikum ka gani go ba abin da zai tsere da ku sai kun roki Allah bisali a amalikum wani aiki ne kai na gari wanda kai ka san kai shi saboda Allah faqala rajulun minhum ɗaya sai ce Allah innahu kana li abawain abawani ubangiji ka san na da iyaye guda biyu shaykhani kabirani sun tsufa kuma sun yi girma wa kuntu la agadika qablahuma bana shan wani abu sai sun sha su bar mu bana cin wani abu sai sun ci su bar mu amma ban taba kaman ga ruwa in zo ina jin kishin ruwa in sha ba sai sun sha tukunna sai su bani in sha to shikenan manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya ci gaba da bayani yake cewa wala ma'alan babu wanda na yi abu gabansu fa'a kani ɗalabin shajari wata rana sai ya tura ni neman wani bishiya falam arha alaihi ma hatta nama ban dawo wajen su ba sai da suka yi bacci wa fahalabtu lahuma gabu kahuma sai na zo na tatsan musu abin da suke sha fajitu ma bihi na zo musu da shi fa wajattuhu ma na'imi sai na same su suna bacci fa taharrajtu an auqazuhuma fa taharrajtu sai na fita kaman in ta da su wa karaitu ana a gaba ka qablahuma sai na ji nauyin kar in kar in ta da su a bacci ni kuma gashi ina jin yunwa ban ci abinci ba amma kuma ban taɓa cin abinci ba sai sun fara ci kafin ci ahalan wa alamalan tun da nake fa kumtu sai na zauna na yi bacci wal qadawa ala yadi amma kokon nonon yana hannuna an tazir istiqazi ma ina sauraron su farka daga bacci hatta barak alfajar har alfijir yake to barak alfajar fastai kaza sai suka farka fashari ba suka sha nonon abincinsu na dare to Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtiga wajhika fa farij anna ma na nufi Allah idan ka san na ya kadan neman yanzu zatin ka ne ubangiji ka bude mu daga cikin gurin da muke fantarajat infirajan sai dutsen ya dan fita ya dan budu la yastadi'una al-khuruj minhu ba wanda ya isa fita a gurin ya rab fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce wa qala al-ahara nabiyun ya ce Allahumma innahu kana li bintun bintu ammin ubangiji na da yar dan uwan mahaifina wa kanat ahabban nasi ilayya ina santa farawattuha an nafsi na neme ta famtana'at sai ta kini hatta alam alamat biha sanatun min sinina har wani abu ya same ta daga cikin shekaru faja'atni sai ta zo wajena fa a tsaituwa ishirina wa mi'atu da dinaran na ba ta dinari ɗari da ishirin ala an ta halli baini wa baina nafsiha akan ta yadda da ni ma'ana hanyar fasikanci fa fa'alat sai ta yadda hatta idza qaddartu alaiha har lokacin da na zo zan fasikancin da ita ƙalai ta ce la yahillu laka an tafaddal hatima illa bi haqqihi bai kamata ka sa zoben da ba haƙƙinka ba ne fata harraci nuna lokoyi alaiha sai na haƙura na fita na bar faɗawa kanta fan sarabtu anha wai ya habbun nasu ilayya sai na barta kuma a lokacin na fi son ta a duk cikin son da nake mata babu kamar wannan rana wa taraktu zahaban ladi a baituha na bar wannan zinarin da na bata sai na bar mata Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtiga wajhika ubangiji ka sani in nayi wannan dan neman yardanka ne fan in kuntu fa'altu zalika fan farij anna ma na nufi ubangiji ka bude mana kofar da muke ciki fan farajatu sahara sai kofar ta sake buduwa gaira annahum la yastadiuna al-khuruj minha sai dai ba wanda zai iya fita daga ciki qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce suma qala sadis sannan ya faɗi na uku Allahumma inni asta'jartu ajran na sanya ma'aikata aiki fa adaitu mu ujurahum duk kowa na bashi kuɗin aikinsa gayar rajulin wahidin banda mutum ɗaya minhum taraka allazi lahu ya bar kuɗin sa a hannuna wa zahaba ya tafi fasan marat ajaruhu to dukiyarsa ta zama kamar 'ya'yan bishiya ta an na sa shi a kasuwa kasuwan ya yi albarka kenan eh fasamarat ajarahu faja'ani ba da hinin sai wata rana ya zo mun faƙala ya ce ya abdullahi ya bawan Allah adlili ajarati ka miko mun dukiyata fa qultu lahu sai nace kullu ma tara min ujratika min al-ibil wal ganami wal baqari wal raqiqi duk abin da ka gani a nan daga cikin dukiyarka ne na daga raƙumai da tumaki da saniya da bayi faƙala ya ce ya abdullah la ta saji ubi ya bawan allah karka min izgilanci mana eh la ta saji karka min izgilanci mana fa qultu lahu sai nace masa fa qultu sai nace inni lam astahzi bika ban ma izgilanci ba fa akaza zalika kullahu sai ya tattara wannan dukiyan duka fasaqahu ya kora shi wala min tarfinu shi an bibbar komi ba Allahumma ya Allah fa in kuntu fa'altu zalika ibtiga a wajhika idan na kasance na aikata wannan da neman yadda zatin ka ne fa farij anna ma na nufi ka bude min abin da nake ciki abin da muke ciki fan farajatu sahara sai dutsen ya tashi ya kauce fa harajan al-ghari sai suka fita daga cikin wannan dutsen yamshuna suna tafiya wal karamatu fi zalika karaman da ake son Allah maka istijabatu du'a'ihim wato karban addu'an su wa izalatu sakharati da domin dukkan su ba su tura dutsen ya turu ba eh anum bi qudratillahi ta'ala wannan da kudrar ubangiji ne har kallil adati dama kaga bi qudratin har kallil adati kaga dama an ce maka kudura ita ce mu'jiza mu'jiza kuma ita ce karama to kaga har kallil adati harikul adati ko mu'jizatun harikul adati ne karamatu ma harikul adati ne ashe min babil qudrati wa zahir lamarin yanda yake anna aqawahum asani mafi karfin su shine na biyu lana taraka shahawati domin ya bar shahawansa wato na biyun ya fi karfi ma tasiriha tare da kuma ta da shi amma ya bata shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sab'atun fi zillallahi yawma la zilla illa zillahu to da man da atu imra'atun zatil mansibi wal jamali fa qala inni akhafu Allah yana daga cikin wanda yake zama ya kujeran gindin al'arshi ran tashin kiyama to kaga abin nan ma suka ce kenan wa kamal muhabbati kuma ga cikan soyayyarsa li ibnatu ammihi ga yar amminsa وبذله لها ما بذله من المال الجزيل وبذله وبذله لها bayan ya ba da dukiyarsa gare ta na dukiyar duk abin da ya bata kunjiyar da wannan yake to shikenan wanda duk suka tafi akan wannan shine kawai tawassuli to yadda za ka gane sai ka ɗauka ka koma babul istisqa'i idan ka koma babul istisqa'i a nan ne kuma za ka ga ana mujarrabi su a nan duk yawancin wahaliya sun tafi da wannan ne amma ba sai daga ce Allah ka yi min dan manzon Allah in ka ce Allah ya maka dan manzon Allah su a gurin su kaman kayi bid'a ne wai to annabin ne bai kai ba wai an yi shi bizzati to in aka yi shi da zati Allah bai karba ba ne su a gurin su Allah bai yadda ba to amma kuma ya faru a cikin sahabban manzon Allah shine istisqa'i akwai shekaran da aka same shi ana kiran shi amurimadi amurimadi wato zamani ne wanda kawai kura ne ke tashi a cikin madina zamanin sayyidina umar bin khattabi ne bayan wafatin sayyidina abubakar siddiq amurimadi sunan zamani yana cikin bukhari kuma yana cikin muslim to kaga kenan zai yi kenan tuminuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'din ko kuma ana yi da wancan ana yi da wannan me zai hana dukka tura ka ce gashi nan amanatul ilimi ne wanda ya dauka babu maganan bid'a babu maganan haramci balle ka ce mutum yayi shirka babu shi babu kuma tawassuli da manzo Allah ni a waje na ma a kawamin haza domin aikin kan nawa ne suka yi aikin alherin kuma wanne ka san an karban wannan dai a can kulatu kulatu suka yi Allah ya taimake su ya zamo an karba sun san sun yi saboda zatin Allah amma wai san an karba to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amalun salihun shi ba ma gayyarahu ayi shay'in babu wani abin da ya gayyara manzo Allah to kaga kenan inda abin da ya kamata a lura kai sai a duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma ga Allah da aka zo an rimadi an fita roƙon ruwa da aka fita roƙon ruwa sai sayyidina Umar yace ba zai gabaci Abbas bin Abdul Muttalib ba domin Abbas jinin Annabi Muhammad ne Abbas jinin Annabi Muhammad ne to aula ya gabatar da jinin manzon Allah a kansa bayan musulunci abinda musulunci ya nuna musulunci ya raba abu gida uku gida hudu ne farkon wanda suka fara shiga musulunci sun fi kowa daraja a cikin addinin musulunci sannan muhajir wanda suka yi hijira daga makka suka zo madina su ma su ne na biyu sannan na uku wanda ya tafi yakin badar shine na uku kaga darajar sahabbai kenan wanda suka fara shiga musulunci ana kaddara su ba wanda ya kai su sannan wanda ya hijira ya bi manzo Allah babu wanda ya kai su haka Qur'ani ya faɗa sannan kuma wanda ya je Badar domin an ce gaba ɗaya ma za a ce ahlu badarin su aikata abin da suke so aljanna dai sun riga sun samu Allah ya ba su aljanna kaga suna da wannan title guda uku to sai na Umar kuma shine kuma amirul mu'minina kaga title na hudu shine amirul mu'minina shi kuma Abbas bai musulunta a makka ba sannan bai yi hijira ba sannan shi a wajen badar ɗin ma aka kama shi a matsayin yaƙi an ci shi a yaƙi ne aka kama shi shi abbas ɗin ɗan uwan manzo Allah domin a badar aka kama shi to kaga kenan kaga wannan sun tsallake shi da abu nawa duk an tsallake shi da shi domin shi a wajen fansan kansa ne ma ya musulunta a madina to kaga an tsallake shi da abubuwa guda uku to sai gashi nan sai na umar yake cewa Allah ga ɗan annabinka sallallahu alaihi wasallam ga muna kara ga ɗan annabinka Allah ga ɗan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallama muna ga annabinka ga annin annabinka wa a ƙarabu ila rasulillahi minna ya fi kusanci da manzan Allah a kanmu ya rasulillahi Allah muna tawassuli da shi Allah ka shayar da mu ruwa a wani ruwayan sayyidina Umar bin Khattab ya dauke shi ya daga shi ya daga shi akan kafadansa ubangiji wannan shine ya fi kusanci da manzan Allah mun kasance muna roƙonka ka shayar da mu ruwa lokacin annabi yana na alaƙar layasi ta yanzu ba annabi Muhammad amma ga Abbas kaga mujarradul zati ne wannan ba aiki bane domin Abbas ba aikin wani bane mutum ne kaga zati ne shi ko me yasa aka yi tawassuli da shi saboda kasantuwansa da annabi Muhammad saboda jinin annabi Muhammad ne ce bai dawo da ba a dawo daga wajen roƙon ruwan ba sai da ya zamo ruwan da ake ruwan da Allah ya saukar sai da ya zamo yana gwiwar rakumai a ranar ya ce ya ubangiji ga bayanka ga yadda suka yi tunani da ni ubangiji karka kunyata annin annabinka shikenan Allah ya saukar da ruwa to kaga wannan yana cikin bukhari yana cikin muslim amma duk wahabiya ba su yarda da shi ba saboda ya shafi darajar annabi ne ko to wayannan abubuwan da yasa muke cewa ba sa son annabin kenan eh tun da ga babin mustaqilli amma wannan ko suke kullun da su nuna wa almajiran su su yi tawassuli da aikin su amma ba da annabi ba to kaga wannan mu a wajen mu bai yi ba a gabatar da annabin kafin aiki shine abin da muke magana wannan ha ma warada fi sha'an uwaisul qarni akwai uwaisul ibn amir al-murad shine uwaisul qarni min annahu kana yuktatu min al-mazadi shi yana cin abinci a mazbala mazbala shine bola eh uwaisul qarni yana cin abinci a bola wa yuktasa minha in kun jefar da tuba sai ya dauka fana ba hu yawman kalban sai wani kare masa haushi sun je suna warwason abinci shi yana neman iba kare ya zo iba kare yana mar haushi alal mazbalati a bola faƙal lahu wai sai ce masa kul ma ya li ka wani a kulun ma ya li ni ka ci gun ka ci gaban ka neman ci gaban eh yana cin nashi shi ma yana cin nashi yace masa wala kan bahani karka mun haushi fa in jazata ala sirati fa in juzitu ala sirati fa ana hayrun minka wa illa fa anta hayrun minni idan na ga na tsallake sirati na ji ka alheri in ko ban tsallake ba kafi amma a yanzu dai muna daidai eh eh kai yadda kake neman tsaya gona ka ci gaban ka ci gabana arziki ne na Allah ba na ka ba nawa ba ba nan sa kira wa kana alu yaqulun yan wasu suna cewa huwa majnunun mahaukaci ne wa qariba hu makusantan su yasta'ifuna bihi suna walakanta shi wa yastahzi'una suna yi masa isgilanci wa sagar don hijarati lahum yarjumun ana daukan dutse suna jifan sa ga mahaukacin nan ga mahaukacin nan wai sulkarni kenan wa qad da fi sahih muslim ana sayyidina umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya zo cikin musulun manzo Allah yana cewa sai na Umar ya ce na ji manzo Allah yana cewa ya ce alaikum Uwais bin Amir wanda zai zo muku shine Uwais bin Amir ma amdad ahli Yaman tare da amdad ahli Yaman min Murad kabilan sa Murad ne suma min karni sannan karni kana bihi barasul yana da abin nan kuturta irin ta kumbura fabari aminuhu Allah ya warkar da shi illa mawdi'i darahimin lahu sai dai akwai bangaren dirhami kamar fadin dirhami lahu lahu walidatun yana da mahaifiya huwa biha barrun yana matukan binta lau a kasama alallahi la a barrahu da zai rantse da Allah a tsakar ranar nan ya ce Allah ka yi ruwan nan ko kuma ce billahi lazi za a yi ruwa yanzu Allah ba zai kunyata shi ba zai yi ruwa saboda kusancinsa da Allah fayinista ɗata manzo Allah ya ce wa sayyidina Umaru fayinista ɗata idan ka samu iko an yastaghfir laka ya nema maka gafara fa'al ka nema yadda zai ya nema maka gafara suma saqal hadis sai koro hadisin ila an zakara al-ijtima Umar wa Ali bihi har sai da aka sami sayyidina Ali da sayyidina Umar sun haɗu da shi radiyallahu anhu anhu ma Allah ya da su wa ulasat ma hasala to ga abin da ya faru lati ma idi yanda aka suka haɗu da shi wa anna rasulullahi lamma zakara awsafahu lokacin da manzo Allah ya siffanta ya faɗi da siffar sa yake qala anu yace innahu ashhalu zu sahubatin ba'id ma baina mankibaini mutadil qamati adammu shadid al-udma ضارب بذكنه إلى صدره راما ببصره إلى موضع سجوده واضل يمينه على شماله يبكي على نفسه ذو طمرين لا يؤوبه له مئذارا بإذار الصوف ورداء صوف مجهول في أهل الأرض معروف في أهل السماء على مؤمن سيدي كي مازال لا يفعل ذاك ذنش متني ينادى كافدا yana da tsayuwan kama da gan shi kuma yayi jaja yana da yana da gemu eh amma mafi yawan kallonsa za ka kallonsa ƙasa ne baya kallon baya daga ido yana kallon yana tafiya sama eh daga wa ba ya nuna ala shimali yabki in ya zo sallah zai yi kabdu zai sanya hannunsa na dama akan hagu amma kuma za ga yana kuka zuɗa marai ne za ka gan shi mai wace ne la ya ubu rahu a mutizarin bi izarin sufi wandansa izarin gyaftansa za ga ya ɗaura ne da sufi da fata warida'u sufi haka rigarsa ma da sufi ne da fata ne majhulun fil ardi kasa ba su san shi ba halittan kasa ba su san shi ba amma ma'arufin fi ahli sama'i halittun samai duk da baki sun san waye wai sul karni amma kasa ba a san shi ba law aka sam alallahi da zai rantse yana neman yin wani abu a wajen Allah la abarrahu Allah zai kubutar da rantsuwansa ala wa inna tata mankibihi a sarul lam'atun a kafaɗarsa ta hannun hagu yana da alama bai ba fari ala wa inna hu yau malikiyamati ya ala ka sani wa inna hu shi wannan yau malikiyamati ran tashin kiyama kila lil ubbat za a faɗa wa bayi udkhulul jannata ku shigo ku shiga aljanna wa kila lil wais za a ce wa wais kuma kif fashfa kai ka tsaya kai ceto amma sauran da ce ku shiga aljanna amma shi za ce ya tsaya ya yi ceto فيشفعه الله عز وجل مثل عدد ربيعته ومدر shi kadai zai ceci halitta kamar yawan kabilan rabi'a da banu mudir ya umaru wanda Allah yake ce masa wa ya aliyu idza antuma laqitumuhu idan ku kun gamu da shi fa qaliba ilayhi an yastaghfir lakuma ku nema ya nema muku gafara ya gidirullah ta'ala lakuma Allah zai gafarta muku. Kala, fa makasa ya ɗaliba ne suka zauna suna neman sa ashirar sini na shekara goma. La ya kaddara ni alai ba samu yin shi ba. Fala ma kana fi akhirin sanatin lati in ta kala fiya Umaru. Shekarar da sai da Umaru zai koma ga Allah artila wani kama ala jabal abi kubaisin. Sai ya hau kan dutsen abi kubaisin fanada bi ala sauti. Ya yi kira da mafi ɗaukaka mu da sa. Ya ahla yaman. A fikum waisu. ya ku mutanen Yaman cikin ku akwai Waisul Karni faqala shehun kabiru tawilul lihiyati sai wani tsoho mai girman shekaru mai tsawon gemu ya tashi faqala yace inna la nadari ma uwais walakin ilmu akhi li yuqal lahu uwais mu dai ba san wani uwais kuke tambaya ba amma ina da dan anni dan uwana wanda ake kiransa uwais wa huwa ahmalun zakaran wa aqalla malan mutum ne mai zakiran mai yawan ambatan Allah mai humuli baya son a gane shi in shi ne ahmalu humuli uya zakiran mai yawan ambatan Allah wa kalla malam kuma bashi da dukiya wa ahwanu amran lamarinsa mai sauki ne min an narfahu ilayka a ce an ɗauko shi an kawo shi wajen ka an ka gan shi ma za ka raina shi in dai wannan ne ake nufi eh yake faɗa eh in dai wannan ne ake nufi sai ya ce masa wai na wuyar al'ibilana shi yake kiwon rakumanmu haƙirin bai na azhari na a cikinmu dai ba komi ba ne walakantacce ne a cikinmu 379 fa'ama alaihi umaru ka annahu yuriduhu sai sai na umaru ya yi nuna hannu umiya ba na suma ba na makanta ba na ishara sai ce shi nake nufi kamar haka shi nake nufi sai ce ka annahu yuridu sai ce ka annahu umaru ka annahu yuridu wa kala aina ibnu akhika haza ina dan dan uwan naka wannan bahir min nahuwa bahir min nahuwa bayyana mana shi ka barin ko kala na'am sai ce eh kala yace wa aina yusabu aina za same shi kala yace bi irakin arfatin da a same shi a wani guri da ake kiransa iraki arfa kala yace fara kaba umar wa aliyan sai na umar sai na aliyu sai suka hau dabba musri aini ila arfatin suka yi gaggawa suka je arfa fa idza huwa qa'imun yusalli sai suka same shi yana sallah ila shajaratin a jikin bishiya wal ibla hawlahu tar'a ga raƙumai suna kiwo a gefensa fa shadda himarai hima sai suka daura jakunan su kuma a kabala ilayhi sai suka je wajen sa fa qala suka ce assalamu alaikum wa rahmatullah amince tafi da gare ka da rahman Allah fa fa fa sai uwai su ya rage sallansa wai sardila min salati suma radda salama bayan ya idar yayi musu sallama fa qala yace manar fa qala sai suka ce min manar rajul qala wane ne wannan kala yace ra'il ibil mai kiwon dabba ne wa ajiru qaumin kuma mutane suke bashi su bashi abin da zai ci kala sai suka ce lasna nas'aluka an ri'ayati ba muna tambayan ka akan kiwon ka bane wala an ijarati ko akan kudin da ake biyan ka abin da muke tambayan ka masmuk wa sunanka kala abdullahi sunana abdullahi kala suka ce kada alimna anna ala samawati wal ardi jami'an abidullah mun san duk halittun samai da ƙasai dukkan su bayan Allah ne fa man smuka lati sunniti bi ummuka me sunanka da mahaifiyarka ta ambace ka da shi kala yace ya hazani ma turidani ilayya kai ku me kuke nema a wajera kala suka ce wa safala na rasulullahi waisal qarni manzo Allah ya sifanta mana waisal qarni fa kada arabna sahubatan wa sahulatan mun ga tumbe mun ga sauki wa habarna anna ta hata man kibika al aisar lam atul bayda manzo Allah ya ba mu labari a kafada ka tanun hagu akwai wani tambari fari fa ba halana buda mana mu gani fa in kana duka fa anta huwa in kana da shi to kai ne shi fa ba man kibahu sai ya bude kafadan sa sai zalim atul sai suka gani babta darahu ya qabilanuhu kowa sai kai yana kis dinsa wa kala sai suka ce nasharu annaka uwaisul qarni na shaida kai ne uwaisul qarni fastaghfir lana yaghfirullahu laka ka nema mana gafara Allah ya gafarta maka wa kala yace ma ahassu bil istighfari nafsi ai na ban taba kebanci kaina da yin istighfari ba wala adam min auladi adam ayan annabi adam gaba ɗaya nake nema musu gafara ولكنه في البر والبحر من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات min man huwa mustajabu da'wati ki ai lamarin albarru wal bahar da bayan kasa da kogi daga cikin muminai maza da mata da musulmai da mata huwa mustajabu da'wati dukkan su Allah yana karban addu'an su fa qala suka ce labudda min zalika ai sai ka nema mana gafara fasta gabar lahu ya nema masa gafara ai wala yu'at an yakuna qadista gafar lisahibi lisahibi ce ai bai gushe ba sau sai da ya nemi gafara faƙala ya ce ya haza ne ƙarin shaharar lahu lakuma hali lallai ubangiji ya bayyana muku halina wa arrafa kuma amri ubangiji ya sanar da ku al'amarina faman an tuma ta kusuwaye ƙa'ala aliyu radiyallahu anhu sai sai na aliyu ce ni ne amma haza wannan fa amirul mu'minin umaru shine amirul mu'minin umaru bin al-khattabi wa amma ana ni kuwa fa ali bin abi talib ni ne ali bin abi talib fastawa wai su qa'iman sai wai sai ni ya tsaye wa qala yace assalamu alayka ya amirul mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh wa anta ya ibn abi talib kai ko dan abu talib fa jazakumallahu ta'ala an hadhihi al-ummata khairan Allah ya saka muku da abin da kuka yi wannan al'umma alkhairi faƙala ya suka ce wa anta kai ma faja za ka lahu annab suka hairan Allah ya saka maka da abin da kake yi na alkhairi faƙala lahu sayyidina umar sai sayyidina umar ya ce makanuka ka koma gun da kake rahimaka Allah Allah ya maka rahama hatta adkhal adkhulul makkata fusaatika bi nafaqatin min afai zan shiga maka zan zo maka da abin da zaka ci daga kyautana wa fadalu kiswatin da sauran tufafi min siyabi daga cikin tufofina haza makanin baini wa bainaka wannan tsakanin ni da kai ne fa qala sai ce ya amiral mu'minina la ni adam baini wa bainaka ba ni da alƙawari tsakanina da kai la araka ba adal yau ba zan sake ganin ka ba daga yau fa arafani ma asna'u bin nafaqati fa'arrafni ka sanar da ni to me zan aikata da abin ciyarwanka wa ma asna'u bil kiswati me zan aikata da rigan da zaka kama a ma tara alayya izaran min as-sufi baka ganni ba da wando ko izari gyapto na na, na fata wa rida'an min sufin baka ganni ba da riga na fata mata yara ne a hariko ma yaushe kake ganin zan zan kicce ta wa'annan han sake wani a ma tara ana na ali mahasufa ne baka ga irin takalmi na ba mata tara ni abdihi ma yaushe zan sufar da shi han sake wani a ma tara baka gani anni kar akhas min ri'ayati arba'atu darahimin ciwon da nake yi ana bani dirhami guda hudu ba mata tara ni a kula ha yaushe zan gama cin shahar ka kara min wani ya amiral mu'minina ya amiral mu'minin ina bayyana yadai waye dai ka aqabatan udan da ni da kai akwai wani tudu mai girma la yujawiza illa banirun muhiffun mahzulun ba wanda zai tsallake shi sai madamfarin ciki wanda bai zamo kato ba mara nauyi wanda gashi nan dai baka je lahira da kaya ba kenan fahab fahib maka Allah ka sauƙaƙa min wannan nauyin Allah ya maka rahama Allah ma sami a zalika umaru lokacin da umaru ya ji haka da raba bidar rati la'ar sandan da ke hannunsa sai da ke ƙasa sun mana dabi a ala sauti ya ɗaga murya ya ce ala laita umaru lan talitu ummuhu wato umaru da ya shagala a duniya har yana da kayan da zai sake kenan ala laita umaru lan talitu ummuhu ina ma mahaifiyata ba ta haife ni ba eh ina ma mahaifiyata ba ta haife ni ba ya laita kanat aqiman ina ma mahaifiyata ta kasance bakarara ce wanda ba ta haihuwa lam tu'alij hamluha ba ta sha wahalan daukan ciki ba ala man ya'khudha bi ma fiha walha waye zai iya daukan ta da abin da ke cikin ta da abin da ke gare ta ya'ani al khilafa khilafa kenan kaga sayyidina umar kuma a hilafansa mayafin da yake yawo da shi ma faci goma sha shida ne faci goma sha shida ne wata rana an zo an raba ganima sai ɗansa rabon da ya samu a ganima sai ba shi mayafi wanda ba faci da ya ɗauki mayafin ya zo ya sa ya zo za su yi magana da sahabbai ya ce ayyuhan nasu isma'u wa'u ya ko mutane ku ji ku saurare ni ku ji sai suka ce la nasma'uka ba za mu ji ka ba hatta tu haddirna sai ka ba mu labari aina wajata hada da ba mu san ka da wannan ba ina ka samu mayafin da ke jikin shi ce da ba mu san ka da shi ba ka faɗa mana tukunna sai ka mu saurare ka sai ce da anan a fikum abdullahi bin umara anan cikin kwakwar abdullahi bin umara sai dan ya tashi sai ce ka yi musu bayani yadda aka yi na samu wannan sai ce gaskiya ne wannan mayafin da kuka gani a jikinsa mayafina da aka raba mana na ganima kaza shine sai na ga ya cancanta canza riga na bashi sai suka ce to yanzu ci gaba da bayaninka to amma duk da haka fa ya ya ego kayan da zai lahira da shi da yawa to ya yanzu mu kuma Ibrahim kayan ka nawa? Na'am. Suma kala ya nuru mu'minina husanta hahuna hatta akhuzu ana hahu akhuzu ana hahuna ya nuru mu'minina hus ka rike anta hahuna kai kana nan hatta akhuzu ana hahuna ne ma a rike ne anan fa walla umaru nahiyatul makkata umar ya juya ta makka wa saƙa waisu iblahu waisu ya kora dabbobinsa ko fawafal ƙaun fa'adahun iblahu ya zo wajen mutane ya ba su dabbobinsu wa hallar ri'ayata daga nan ya daina kiwon wa ƙabala ala ibadatin ya koma ya ci gaba da ibada hatta la yaqi billahi azza wa jalla har ya gamu da ubangiji waisul garni kenan warwiya an haram shine ya shiga madina da ya shiga madina sai ya ga kabarin manzo Allah shi bai taba ganin manzo Allah yana rayuwa amma ya iman da manzo Allah wa rasul ala qaidil hayat rashin haduwansa da manzo Allah abin da yasa bai zamo sahabi ba kenan amma suna cewa khairu tabi'ina ba'da ba'da sahaba shine uwaisu eh khairu tabi'ina ba'da ba'da sahaba uwaisu wasu kace Hassan al-Basri eh ana ana gwada su wayannan guda biyun Hassan al-Basri da Uwaisu zan ka ce Uwaisu sai a ce a cikin mutane kaza babu kamar wannan ko aka ce Hassan al-Basri sai a ce a cikin mutane kaza shi kuma babu kamar sa to haka aka tafi dai ba a san waye fi wani ba sai wajen Allah to da ya zo ya shiga Madina yana shiga Madina ya zo kabarin manzo Allah da ya ce haza kabar rasulullah da ya wani shiɗewa sai su ma falama a faƙa yana farfadowa sai ce akhar juni min hazal bilad ku fitar da ni daga wannan garin wannan garin ba wajen zama na ba ne ba zan iya zama ina ganin manzon Allah yana a cikin nan ba ya ce ba zan iya a ranar aka fitar da shi bai iya ba saboda shauƙihi ila rasulullah وروي عن هرم بن هيان رضي الله تعالى عنه قال بلغني حديث ويس labarin waisu ya zo min faqaddamtu kufa sai na je kufa falam yakun li hum falam yakun li hammun illa talabi ba abin da ya dame ni sai da in neme shi hatta saqattu alaihi jalisan ala shadil furat sai wata rana na je na fada kusa da shi sai na gan shi a gefen furat wannan furat ne ainihin ruwa ne kamar yadda na faɗa muku da nilu misra da furat da saihun saihun koguna guda hudu ne asalinsu daga aljanna ne amma a duniya suke da saihun da furat da nail da wani akwai ajaibul makhluqat wani littafi ne ya kai kamar shafi ɗari biyu da wani abu ya kai kusan shafi ɗari uku a ja'ibul mahaluka ce to a nan ne in da ku dube shi duk wani kogin da ke duniya in dai kogi ne haka sai da suka faɗe shi koguna da ke duniya sun kai Allah yana tara iliminsa ya ba mutum ɗaya in kawai za ka ga koguna ne na duniya duniya ce gaba ɗayanta kogi kaza yana waje kaza ne kaza yana waje kaza ne ga irin tasusinsa akwai wani kogi wanda shi ma ya tsiru ne daga cikin dutse amma yana ruwan yana zuwa idan mai janaba ya tsallake ruwan to ruwan zai daina zuwa daga sama eh in ka zo ka tsallake ruwan in dai da janaba a jikinka ko mata mai haila to ruwan zai daina zuwa daga dutse yake fita dubu yana cikin irin wayannan to duk sun kawo kogunan ko ina kuma sun faɗa wannan yana waje kaza wannan yana waje kaza a duniya wannan yana waje kaza a ja'ibul makhluqat sunan littafin ku neme shi da dan irin wannan yana bada ma'ana wani lokaci zaka tsinci ulumu daban-daban akwai akwai taskiratu taskiratu daudal andaki shi ko makaho ne eh daudal andaki taskiratu menene sunan littafin taskira dai kamar sifili biyu ne shi ma ya kai kamar shafi ɗari biyar ko fiye da haka amma spirit taskiratu wani abu haka sunan littafin shi kuma duk tsiron da ke duniya wanda yake gefen ruwa makaho ne amma zai faɗa maka ce ba a samun irin tsiron sai a waje kaza yana kusa da bakin rafi shi kuma haka shi kuma haka yi amma makaho ne tun da ya zo duniya a makaho yake amma shi rubuta littafin daudal andaki sunansa na amince son ta duk suna daga cikin waɗansu irin abubuwa na al'ajayi wannan ka gan sosai na to yana gefen prat nisfun nahar tsakiyar rana ya taɓa ba yana lola fa arabtu bin natil ladhi na atali no itali sai na gane shi da alamun da aka gaya min sai da rajulun nahilun sai ga mutum ne mara kauri shadidul udma ja ash'asa wanda ba wanka makhluqur rasi ya ake kansa muhayyibul manzari amma yana da kwarjini fa sallamtu alaihi sinam sallama faradda alaihi salama ya damu da sallama wanda zara ilayya ya kalle ni wa maddattu yadi ilaihi sai na mika masa hannu li usati hawu dan ya yi musafaha da shi fa ba an yi musafaha ne sai ki yi musafaha da ni qala haram bin hiyan fa qultu ya nace rahimakallah ya uwaisu Allah ya maka rahama ya uwaisu wa gafar laka Allah ya gafarta maka kaifa anta ya kake summa hanaqanil ibrata shikenan sai na ji tunani ya shige ni min hubbi iyahu ina son shi warqani alai da kallonsa da ma ra'aytu min hali saboda abin da na gani na daga halayensa hatta baka hatta baka wa bakaitu har yayi kuka ni ma nayi kuka faqala yace wa anta kai ma haka fa ya kallahu ya haram bin hiyan kaifa anta ya kake ya akhi man dallaka alayya wa ya gaya maka ina nan qultu yace Allah Allah ne kala yace la ilaha illallah subhana rabbuna in kana wa'adu rabbuna la mafula fa qultu yace wa min aina arabta ismi kai na kasan sunana wa isma abi da sunan babana wa ma ra'aytuka qabla al-yawm ni kuma ban taba ganin ka ba wa ma ra'aytani kai ma baka taba ganina ba kala yace nabba'ani al-alim al-khabir mai ba da labari shi ya ba da labarinka arabtu ruhaka arabtu ruhi ruhaka hina kallamtu nafsi nafsaka raina ya san ranka ne lokacin da ruhi na ya san ruhinka ne lokacin da ranka ta yi magana da ni innal mu'minina ya'rifu ba'dhum ba'da su mu'mini suna sanin junansu wa yatahabuna bi rauhillahi kuma suna soyayya da soyuwan Allah wa illan yaltaqu ko da ba su haɗu ba wa inna na'at wa inna bihim darun wa tafarraq dil manazilu wa inna bihim daru ko da gidajen su yayi nisa wa tafarraq dil manazil an rarraba musu masauki suna sanin junan su wannan alama su kenan wa min dalik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'asa Allahu bin hadarani wannan Allahu bin hadaranin nan radiyallahu anhu fi gazatin manzo Allah ya tura shi yaki hai kori yaran nan da Allah wa min dalika anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba sa Allah adinu hadari hadarin ya tura Allah adinu hadarin radiyallahu anhu ga zatin wani yaki fa hala bainahu wa bainal mawdi kir'atun min al bahri sai tsakanin wannan koge sai koge shiga tsakanin wajen da gunda manzon Allah ya tura shi fada Allah bi ismil azim sai ya roƙi Allah da sunaye guda hudu wannan idan kuna son ku ga sunayen na ga ya kawo shi cikin wannan littafin arabi na imamu dumairi akwai wani littafin imamu dumairi ya kawo shi sunaye hudu ya ja da shi da dokunan gabaki ɗaya suka tafi a kan ruwa suka tsallaka ya ce duk dokunan su dawo bayan dokinsa sai suka da ya kira ya allahu ya ƙaharu na kiyaye wa innan sunaye suna ciki ya allahu ya ƙaharu to akwai waɗansu sunaye guda biyu da ya kira sai ya hau kan ruwan da dokin sai duk dokunan gaba ɗaya da sauran mayakan suka kan ruwan suka tsallaka Allahu bin al-hadarami fada Allah bi ismail azam wa mashau alal mai suka tafi akan ruwa to a wannan ne bayan sun tafi akan ruwan ma suna dawowa ruwan ya janye shi sai Allah ya karɓi ransa Allah bin hadar ne da Allah ya karɓi ransa sai suka tona tsakiyar kogin aka masa jana'iza sai aka rufe shi sai da suka tsallako suka ce ta yi mun yi ba yi ba kabari a tsakiyar yashi idan ruwa ya zo ai ya tafi da shi sai aka ce haka ne a koma a je a tono shi da aka ji shi aka samu baya cikin kabarin eh ya kawo littafi ne amma na wani ce na imamu dumairi eh imamu dumairi littafin ne kwakwalwan ya yi nisa eh amma sifili biyu ne shi ma amma a sifilin farko ne wannan yake ciki ومن ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه نعت البداية نيك تزوم وتوصيف النهاية قوم الشبني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل ذكر كلمة إن سمع أرادا في الصحابي من ذلك صلى الله عليه وسلم يقول wani mutum yana tafiya yana ambaton wani suna in sami a ra'adar ta sahabi sai ya ji walƙiya tsawa a cikin walƙiya fasami a sautan din sahabi sai ji murya a cikin girgije an aski hadikatu fulanin ruwan ya shayar da kogin wani a aski aski hadikatu fulanin ruwan ya shayar da kogin wani eh gonan wani Allah ya kai ruwan gonan wani faja zalika ashabu ila sarhatihi sai Allah ya tura ruwan zuwa tafiya fa afraga ma a hufiha Allah sai ya zubar da ruwan a nan gonan fa'at ba ashabu shi kuma mutumin sai ya ji wannan girgijen fa idza rajulun yusalli fi hadiqatin sai sa mutumin yana sallah a cikin gona fa qala yace masnuk wa sunanka fa qala yace fulan ibn fulan bi ismi sai ya ambaci sunansa wani dan wani da sunan da ya ji a girgije ana fada qala sai yace fa ma tasau bi hadiqatika me kake yi wa gonanka haji idza haramta idan ka ta yi ka sare ta Ala ya ce, walima ta fa'ala an dalika, me yasa kake tambaya na kan haka? Ala ya ce, in ne same tu sautan fi sahari, ina tafiya ne sai na ji murya a cikin girgije. An aske hadikatu fulan, shayar da gonan wane. Ala ya ce, amma iza kulta fai ne a ja'alwa a salas. In dai abin da ka ji kenan to, ni ina raba gonan ne gida uku. fa'ajalu li nafsi wa ahli sulusan da ni da iyalina sulusi muke ci wa araddu alaiha sulusan gonan mai mata da sulusi wa ja'al masakin wa ibn sabil sulusan sulusi dai kuma bawa musakai a ciyar da su saboda zatin Allah eh a cikin girgije yana cewa iski iski a hadiqatu fulani ga girgijen ya tashi to a wani ruwaya ma sai ga girgijin ya canza ya koma wani guri da ya nufi wani guri to da ya ji a ci kuma na cewa ka shayar da gonan wani sai ga ya yi kwana to alhamdulillah za mu tsaya na sai mun ci gaba kuma insha Allah Allah ka taimake mu ka ba mu ilimi albarka ƙara mana son manzo Allah Allah ka ɗauke mana abin da muke tsoro ci zahirul badini bi jahil mustafa اللهم يا لطيف أسألك اللطف ما جرى به المقادر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله رب العالمين الفاتح